وأما الأرض فزادت رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a wannan safiya mai albarka sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ƙarƙashin wannan majalisi na nisa'u sunna a cikin garin bina a jihar naija a tarayyar najeriya idan ba manta ba a makon da ya gabata muna cikin bayani akan aya ta hudu a cikin suratul ahzab sai lokaci ya cin mana alaran ma zai ƙara karanto mana wannan ayar domin ɗorawa da ci gaba a inda muka tsaya na'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أمهاتكم نعم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل na'am Allah madaukakin sarki yace ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu a cikin sa ba نعم wa ma ja'ala azwajakum Allah bai sanya matayenku ba allati tuzahiru wanda kuka yi musu zihari minhunna daga cikin su ummahatikum zama iyayenku mata wa ma ja'ala adiyaakum Allah bai sanya ƴaƴan rukanku ba abna'akum su zama ƴaƴanku na tsasu dalikum qawlukum bi afwahikum wannan maganganunku ne da kuke yi da bakunanku wallahu ya kolo haq Allah yana faɗar gaskiya wa huwa ya hadis sabil kuma shi yake shiryarwa zuwa ga eh, ma'ana tafarki na daidai ibn kathir rahimahullahu ta'ala da ya zo tafsirin wannan ayar sai ce ya kulu Allah ya kulu ta'ala mawdi'an qabla al-maqsud al-ma'nawi amran hissiyan ma'rufa yace wa wa huwa annahu kama la yakun li shakhsin wahidin qalban fi jawfihi sai ke cewa kamar yadda ba a samun zakata biyu a jikin mutum daya wala tasiru zawjatuhu allati yuzahiru minha bi qawlihi haka nan matar da mutum mana mutumin da yau matarsa zihari ba za ta zama ba bi kaulihi kamar yace anta alayya ka zahari ummuka ka zahari ummal law kamar yace ke bayan ki kamar bayan mahaifiyarsa yace to yanda wancan mutumin ba zai iya zama ya dauki zuciya biyu a cikin sa ba to haka wanda yawa matarsa zihari ita ma ba za ta zama babarsa ba yace kadalika la yasuru da'i waladan lirrajul idza tabannahu faddahu min lahu haka nan duk mutumin da ya da a wadan ruku cewa ɗansa ne shi ma wannan ba zai taɓa zama ɗansa ba ya ce wannan shi ne faɗin Allah ta'ala ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatukum kamar yadda Allah a wata ayar ya ce ma hunna ummahatihim su waɗannan matan da suka yi musu zihari matansu ba iyayensu ba ne in ummahatuhum illa allati waladanahum iyayensu su ne waɗanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura kawai suna faɗa wata magana ce ta ki wata abarki kuma wata wadda yake ba gaskiya ba nan aya tana mana magana akan hukuncin abubuwa guda biyu hukunci na farko shine me me ake nufi da zihari hukunci na biyu shine tabanni in aka ce bihari shine mutum ya ci ya kamanta matarsa ya kamanta matarsa da wani bangare na wata wadda ta zama haramun a gare shi har abada mutum ya kamanta matarsa da bangaren jikin wata mata wadda ta zama haramun a gare shi har abada waɗanda mata ne suka zama haramun ga mutum har abada ajin farko shine mahaifiyarsa ko kuma ƴar uwarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴar uwarsa wacce suke uba ɗaya ko uwa ɗaya to mutum ya kamanta ma- wani bangare na jikin matarsa da wani bangare na jikin mahaifiyarsa ko da wani bangare na jikin ƴar uwarsa wannan shi ake kira zihari wannan shi ake kira zihari kamar ya ce bayan matarsa kamar bayan mahaifiyarsa ko bayan matarsa kamar bayan kanwarsa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kanwarsa wacce suke uba ɗaya ko ko kanwasa wacce suke ainihin wato uba ɗaya to wannan shi ake kira zihari to a zamanin jahiliya wannan saki ne cewa idan mutum yana so ya saki matarsa sai ya kamanta wani bangare na jikinta da wani bangare na jikin mahaifiyarsa shikenan kamar ya sake ta kenan wannan saki ne saboda me saboda har abada mutum ba zai iya mu'am har abada mutum ba zai aure babarsa ba haka mutum ba zai aure yar uwarsa ba saboda haka a yi tunanin wani abu na alakar auratayya ma babu shi to ashe duk wanda ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa kamar yana nuna wannan matar tashi ma ba shi da alaka da ita kwata-kwata ta auratayya shi yasa zamanin jahiliya idan mace na so saki matarsa kawai sai ya kamanta wani bangare na jikinta da jikin mahaifiyarsa shikenan ya zama saki To amma da musulunci ya zo sai ya haramta abin sai ce to daga yanzu haramun ne kuma ya sanya shi wani abin ki wani mummunan abu ya zama haramun ne mutum ya kamanta matarsa da wani bangare a jikin mahaifiyarsa ko wani bangare a jikin yar uwarsa shi yasa Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran suna faɗar wani abu munkari abin ki wa zura kuma suna faɗar ƙarya domin abin da suke faɗa magana ce da bata dace ba wanda yake ba gaskiya ba bayan Allah ya haramta abin kuma ya sanya shi wani abu ne mummuna sannan sai Allah ya wajabta wata akuba ta musamman wadda wadda duk wanda ya yi wannan abin sai ya yi wannan abin agoba ta zama wajibi ga wanda ya yi wannan kamanceceniya a zamanin jahiliya saki ne amma a musulunci ba saki ba ne amma haramun ne sannan kuma idan kai baka saki matarka ba amma ka sani ba za ka dawo ka ci gaba da mu'amala da matarka ba sai ka yi kafara sai musulunci ya wajabta kafara ga duk wanda yawa matarsa wannan abin idan yana so a dawo a ci gaba da zaman aure to ba kamar saki ba ne da zai ce ya dawo da ita shi ke da ba saki ba ne musulunci bai dauke shi saki ba a wani abu ne na haramun ka aikata ba za ka dawo ka ci gaba da mu'amala da matarka ba dole ne sai ka yi kafara to menene kafarar zihari shine abubuwa guda uku kamar yadda Allah yake ta wallazi ne zahiruna da والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة na'am وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم Allah madaukakin sarki yace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke wa matan su zihari su ne su kamanta wani ɓangare na jikin matan su kamar bayan su da hannun su da mahaifiyarsu to menene hukuncin su bayan kuma sun yi suna so kuma su ci gaba da mu'amala ta auratayya da su da wannan matan tasu ko da nan matan nasu Allah ya ce sun ya uduna lima qalu sannan suka dawo akan wannan abin da suka faɗa din suka gano wannan abin ba daidai bane suna so su dawo su gaba da mu'amala da matansu to kafin a ba su dama su yi alaka da matansu ko su kusanci matansu ko su taɓa matansu Allah ya ce mataki na farko fata hariru rafata su yanta baiwa ma'ana ta je samu baiwa a duk inda take su saye ta su yanta ta ma'ana su fitar da ita daga cikin wannan kangi na bauta wasu abin da ake kira baiwa waɗanda ake kamowa idan an yi an yi jihadi na musulunci ko kuma wanda idan wani ya mallake ta zai sayar maka ko kuma ya je kasuwa ya sayar kai ma ka je ka sayo wadda wannan ba ya bace baiwa ce saboda ne saboda an ribato ta a gurin yaƙi na musulunci ko kuma wani wanda yake da ita bai yanta ta ba ya sayar da ita to in shi ita bauta wani abu ne wanda musulunci bai biya san shi ba musulunci ya fi so a yanta maimakon a dinga barin mutane cikin bauta to shi yasa daga cikin abin da mutum zai yi shine sai ya yanta wannan baiwar ma'ana sai ya sauta ya zo ya maida ita ya ce daga yau kin zama ya kin fita daga cikin kangin bauta shine fatahariru raqaba min qabli an yatamassa tun kafin ya koma ga matarsa ya ce zai taba ta ko zai mu'amalar auratayya da ita dole sai ya sai baiwa ya yanta ta Allah ya ce faman lam zalikum tu'azuna bi wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi wa haka Allah madaukakin sarki yake muku wa'azi cewa duk mutumin da yayi zihari Allah yana yi masa wa'azi kar ya yarda ya dawo ya ci gaba da mu'amala da matarsa har sai ya nemo baiwa ya yanta ta wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah mai bada labari ne Allah masani ne akan duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce faman lam yajid duk wanda bai samu halin sayan baiwa ba bai samu damar mallakar baiwa ba ba shi da hanyar da zai samu baiwa Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai yayi azumi na wata biyu jere da juna ma'ana azumi zai na wata biyu kuma azumin nan a jere zai yi ba zai raba ba kuma ba zai sha wani azumi tsakanin wani azumi ba in ya fara wannan azumin sai ya yi guda sittin in ba tare da wata rahura ba Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ya yi azumi na wata biyu a jere in kabli an ya sama sa shi ma tun kafin ya taɓa wannan matar tasa ko tun kafin ya shafe ta ko tun kafin ya mu'amala aure da ita faman lam yastati wanda ba shi da ikon azumi saboda yana da larura ko ba shi da lafiya ko yana cikin wani irin yanayi wanda ba zai yi azumi ba Allah ya ce fa it'amu 60 miskina ya ciyar da miskinai guda 60 ya ciyar da miskinai guda 60 gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hore masa ciyarwa din nan malamai sun sabani akan ciyarwa waɗansu malamai suke cewa za a auna abincin ne a basu waɗansu malamai suka ce za a girka abinci ne a basu to amma in ka kalli maslaha abin da ya fi shine gwara a girka abincin a basu aƙalla ya ba mutum sittin abincin da za su ci su ƙoshi ya ishe su shine kafara wasu malamai suna cewa a cikin kwana sittin wasu malamai suna cewa a rana ɗaya ma in ya tattara miskinai sittin ya basu wanda zai ishe su wannan ya wadatar da su wasu ce ai mudu ɗaya ne zai isa wasu ce rabin mudu wasu ce sa'i haka dai malamai suka sa baya ƙarshe dai sai malamai suka cewa a bar abin a yanayin al'ada ta ciyarwa cewa ka ba su abincin da za a ce wane ya ciyar da su kuma idan da dama ka ba su da fatte wanda yake wanda aka girka inda hali ma ka ɗora musu da ƙarin wani abu da zai ƙara sawa abincin ya daɗi shine kamar nama ko makamancin wannan haka za ka ci da waɗannan miskinai guda sittin. wannan shine kafarar wanda ya zihari ko dai ya yanta baiwa idan ba ya da hali ya azumi guda sittin, idan yana da larura ba zai azumi ba ya ciyar da miskinai guda sittin. haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ce zalika litu'minu billahi wa rasuli an sa ma'ana wancanan ka dan su yi imani da Allah da manzon Allah ma'ana saboda abin da suka yi ba daidai ba ne wanda har sun yi imani da Allah da manzon Allah su zo su wannan kafara idan suna so su koma ga iyalansu Allah ya ce tilka hududullah wannan kafara fa dokokin Allah Allah ne ya tsara ta doka ce ta Allah ba dokar wani bace balantana wani ya ce ba zai ba shi yasa kafarar ba zaɓi ba ne idan muka kula da wannan kafarar ba zaɓi ba ne mutum ba da iko ya ce a to tun da na yi bari kawai na ci da miskinai a'a matakin farko ta baiwa ba zai je ga mataki na biyu ba sai idan ba zai iya mataki na farko ba ko dai bai samu baiwa ba saboda babu baiwa bai san da zai same ta ba ko kuma akwai baiwa amma baya da halin da zai saya to sai je mataki na biyu shine azumi ba zai je mataki na uku ba sai idan ba zai iya mataki na biyu ba ba zai je bangaren cewa ba sai idan ya kasa yin azumi so da haka wannan kafara dole ce ba zabi ba ne kar mutum ya ce kawai bari ya ciyarwa a'a farko yan ta baiwa idan ba ba da hali sai azumi idan ba zai iya ba sannan ciyarwa shine mataki na karshe wannan ita ce kafaratul zihar ita ce kafarar da duk wanda ya zihari shine abin da zai yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayani sai Allah ya ce wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum Allah bai sanya ƴaƴan ruku su zama ƴaƴan ku na na tsatsu ba Ibn Kathir ya ce wa ma ja'ala al-waladu alladhi tad'i waladan laka Allah bai sanya yaron da kake da'awa yaron ka bane Allah bai sanya dan ruko ba walaysa huwa fil haqiqa bibnika kuma a haqiqanin gaskiya yaron nan ba dan ka bane ma ja'alahu Allah bi mujarrad da'awaka wa nadallaka Allah bai sanya wannan yaron ba kawai dan kai da'awa cewa wannan wani ne nake rukun shi wani dan ruko ne kawai ki da shi ya zama danki a'a ba danki bane ba danku bane Allah ya ce maƙala ya ce balbari kaga abuhu babansa alladhi nakaha ummuhu shine wanda ya auri babarsa fa waladatu bidhalika nikah kuma ta haifi wannan yaron ta hanyar yin wannan auren saboda ka dan ruku baya zama da kuma dan ruku ba zai taba daukar hukuncin da ba mala ya ce kad kana fil jahiliyya yatabannuna abna a abna amma zamanin jahiliyya ana me da ƴaƴan ruku laisu bi abna'i tare da cewa ba ƴaƴansu bane wa yalhaqunahum bihim wa yansibunahum ilayhim amma ana rukon su a danganta su ga masu rukon su din a kira su cewa iyayensu ne kaza kaza din su ne har ma in ta kama duk abin da ɗa yake su ma suna yi ma'ana yadda za a zauna da ɗa a gida da ƴan uwansa mata yayyansa ko kannansa ba tare da hijabi ba da matan gida to haka a zamanin jahiliya dan ruko ma shi ma za a zauna da shi a gida ba tare da matan nan suna tattare da hijabi ba to a ka'ida a musulunci dan ruko ba da bane shi yasa ba zai dauki hukuncin da ba idan kuna rukon da ba zai daidai da dan ku ba kar ya ringa shiga cikin gidanku tare da 'ya'yanku mata ba tare da suna sanya ba tare da suna cikin sutura ko hijabi ba sannan shi ma ba a yadda ya ringa zuwa gurinku ba tare da kuna cikin hijabi ba tunda ba muharraminku ba ne kuma ba a yadda su dinga kaɗaita da 'ya'yanku mata ba tun da ba muharramin ku ba ne sannan ku tabbatar da cewa idan kun mutu babu gado tsakanin ba zai gaje ku ba kuma ba za ku gaje shi ba tun da ɗan ruku ba ɗa ba ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya taɓa yin wannan tabanni ya taɓa yin wannan ɗan ruku din akwai Zaid bin Haritha manzon Allah ya ɗauke shi a matsayin ɗan ruku to malamai suke cewa dalilin saukar wannan ayar ma kamar yadda ibnu kasir ya faɗa ta sauka ne akan sha'anin zainu wanda ana cewa manzon Allah ne ya tashi daga baya ko manzon Allah ya mai da shi kamar ɗansa ya mai da shi kamar ɗansa har ma ana kiran zaidu da zaidu bin muhammad da aka ake kiran shi kafin Allah ya saukar da wannan ayar a soke wannan hukuncin ana kiran shi zaidu bin muhammad Allah ya saukar da ayar ma kana Muhammadun aba ahad min rijal cewa annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin ku bane walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin manzon Allah ne kuma cikamakon annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masani ne akan komai to daga nan ne aka daina kiran shi da Zaidu bin Muhammad ake kiran shi da Zaidu bin Haritha ake kiran shi da Zaidu bin Haritha kamar yadda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya faɗa so da haka dai dan ruku ba da bane ba zai ɗauki hukuncin da ba sannan shi dan rukon nan kar ya dinga danganta kansa zuwa ga wanda ya rike shi ne dace ba haramun ma'ana kar a tambaye shi a ce waye babanka ya ce babana shi ne wani ya faɗi wannan wanda ya rike shi din a'a sai ce babana wane ne amma wane shi ne marikina wannan shi ne daidai don da yawa ana samun irin waɗannan kaga wasu yaran idan aka rike su musamman idan waɗanda suka rike su ɗin suna da hali shi kuma wanda ya rike su ɗin wala Allah talaka ne baya da hali sai kaga suna kokarin su ɓoye iyayensu na asali su rinka nuna waɗannan waɗanda suka rike su sune iyayensu wani lokaci ma ba ruku ake samu ba wani lokacin yaron gida ne dan aikin gida ne yaron gida ne amma sai ya ki yadda a danganta shi da iyayensa a rinka danganta shi ga waɗannan waɗanda yake musu aiki a gida wannan ba daidai bane haramun ne shi yasa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yad'a ila ghairi abihi duk wanda yayi da'awa zuwa ga wani wanda ba babansa ba yace ni wane ne babana alhalin ƙarya yake ya san ba babansa bane ko kuma yace ni wacce ce ummata ko babata alhalin ya san ƙarya yake ba babarsa bace maza Allah ya ce wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi kuma shi ya san wannan wanda yake da'awar babansa ne ba babansa ba ne maza Allah ce fal jannatu haramun alaihi لا إله إلا wannan aljanna ta zama haramun a kansa حسبنا الله haramun ne ya shiga aljanna ce yasa duk wanda take danganta kanta ga wasu tana cewa su ne iyayen kuma ta san ba iyayenta ba ne kawai tana yi ne saboda tana ganin a iyayen nata ne ne bi talakawa ne ne bi ba su da hali ne bi suna da wasu matsaloli ita kuma yan duniya ce tana so ta burge 'yan duniya 'yan uwanta sai take da'awar wasu wanda take musu aiki ko wasu 'yan unguwarsu ko gidan wata ƙawarta ko gidan inda aka rike ta cewa ai nan ne iyayenta ai su ne ai wane ne babanta ai wane ne wacce sai babanta kuma ta san ƙarya ne to manzo Allah ya ce wannan aljanna ta zama haramun gare ta shi yasa abin yana da hatsari kar mu yadda mu danganta kanmu zuwa ga wadansu wanda ba iyayenmu ba duk yanda baban ke kice shine baban ki duk yadda babanki ta kice ita ce babanki idan babanki ya fi kowa talauci a duniya ko kuma babanki yana da larura ta- na na- ta taɓin hankali ko ta wani abu na larura a tambaye ki ki faɗi gaskiya shine babanki sai ne haka Allah ya kaddara kuma ke ba san abin da zaki tawo ba haka mahaifiyarki in tana cikin wani yanayi na taɓin hankali ko na damuwa ko na talauci ko dai wani abu karki yadda ki ce ba babaki bace ki fito ki ce ita ce babaki idan an tambaye ki wannan shine ka'ida amma idan kina danganta kanki zuwa ga wasu wanda ba iyayenki ba kina cewa su ne iyayenki ki sani manzon Allah ya ce aljanna ta haramta a gare ki sai Allah ta zalikum qawlukum bi afwahikum wannan abin da kuke faɗa maganganu da kuke faɗa da bakunan ba gaskiya bane wallahu yaqulu al-haq shi kuma Allah yana faɗa gaskiya ta hanyar da Allah zai tabbatar wa da kowa na sabarsa ta yanda Allah ya ba mu umarni kowa ya tabbatar wa da kansa nasabarsa shi yasa sanin nasaba abu ne mai kyau a ce mutum ya san babansa ya san babarsa ya san yan uwansa wannan abu ne mai kyau kuma abu ne mai daɗi kuma ki yi kokari ki dinga danganta kanki zuwa gare su shi ma abu ne mai kyau kuma dama Allah madaukakin sarki ya halince mu ne dan duk mu san waɗannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa na'am يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا na'am وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم na'am إن الله عليم خبير Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu ne muka halince ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace annabi adam da hawa wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku kuka zama dangi dangi family family wa qaba'il kuma kabilu daban-daban me yasa li ta'arafu dan kusan juna kusan juna ku taimaka wa juna ku haɗu da juna kowa ya sani wane ƙabila ta ne wane dangi na ne wane ƙani na ne wane yaya na ne wane baba na ne wane ƙanin baba na ne wane ɗan gidan kazaɗi na ne kowa ya san danginsa kowa ya san ƴan uwansa kowa ya san ƙabilarsa don a yi sanayya sanayyar da za a iya taimaka wa juna sanayyar da za a iya ba wa juna gudunmawa sanai da za a iya ba juna shawarwari ta yara ko a san juna dan a ciniki juna sai Allah ce inna akramakum inda Allah mafi girman ku a wajen Allah a tsakaku shine wanda yafi tsoron Allah ma'ana wanda yafi a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah ba wanda yafi wani dangi ba ba wanda yafi wani kabila ba ba wanda yafi wani shuhura ba ba wanda yafi wani daukaka ba ba wanda ya fi wani arziki ba ba wanda ya fi wani kyau ba ba wanda ya fi wani matsayi ba mafi girma a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah ce sa za a iya samu dan wata kabila kabila ma ba san kabilan ba amma ya fi dan wata kabila kabilar da aka sani shahararriya duk ana samun haka ya ishe mu misali tsakanin Bilal da Abu Lahab Bilal dan Afirka ne Bilal dan Habasha ne Bilal baki ne amma sai da Bilal manzon Allah yana ambacin shi yana masa bishara da cewa dan aljanna ne tun yana duniya Abu Lahab balarabe Abu Lahab bahashim ne Abu Lahab bakuraishi ne Abu Lahab kanin mahaifin manzon Allah ne amma sai da Abu Lahab Allah ya tsine masa Qur'ani kuma an ce dan wuta ne kenan wai dangantaka da alaka ba za ta kai ki ba cewa ni yar wanan ce ko ni ko ni yar wancan ce ko ni yar kabila kaza ce ko ni yar gari kaza ce ko ni dan bangare duk wannan ba zai kai ki ba abinda zai kai ki a wajen Allah aikin ki manzo Allah ce man batta bihi amalu duk wanda aikin sa bai kai sa ba lam yusra bihi nasabu dangantaka sa ba za ta kai shi ba shi yasa ba a alfahari da kabila ba a alfahari da dangi ba a alfahari da wani matsayi ko a'a alfahari da tsoron Allah ke duk matsayin ki idan ba ki da tsoron Allah ke shirme ce a wajen Allah komin girman kabila ki idan alaƙa ki da Allah ba ta da kyau ke shirme ce yi kokari duk yadda kabila ki ta kai ki zama kina da tsoron Allah karamar kabila ce kina jin tsoron Allah sai Allah ya daga ki babbar kabila ce kina jin tsoron Allah sai Allah ya kara ɗaukaka ki amma sai kina alfahari ai mu ne kaza ai mu ne yan kaza ai mu ne kaza wannan duk ba zai ce da ke ba za Allah ta lafa zula bayan al'arab wal al'ajib ba wani fifiko tsakanin balarabi da wanda ba balarabi ba illa bi taqwa sai da tsoron Allah tsoron Allah shine gaba da komai amma da ga cewa ai mu ƴaƴan suwa ne ne ko ai mu ƴan gari kaza ne ko ai mu ƴan kabila kaza ne wannan jahiliya kenan kawai ki ƴar kabila kaza ne dan ki san kabilan ki kuma ki san dangi ki san ƴar uwanki ki san ƴan uwanki amma maganar wannan abin ya me da ke wani abu har ki dinga alfahari ko kina takama ko kina nuna ke ba kamar ki ko ku babu kamar ku wannan duk jahiliya ce domin in kika zama haka ki sani ke ba komai bace a wajen Allah wanda ba ta kai ba kina ganin ta kaskantacciya wulakantacciya wacce ba ta isa ba bai bi a wajen Allah ta fi ki daraja da ɗaukaka a wajen Allah bai bi suna daga cikin irin bayan Allah nan wanda inda za su yi rantse da Allah a kan abu to sai Allah ya tabbatar da wannan abu nan Allah ya kubutar da su maybe suna daga cikin bayan Allah da ake mana ruwa saboda addu'o'insu to shi yasa karki yadda ki zama mai rena mutane saboda kina ganin kina da arziki ko kina da matsayi ko mijinki wani ne ko babanki wani ne ko kabilarki wata ce duk wannan ba wani abu da zai sa ki rena mutane ko ki wulakanta mutane wannan wani abu ne da zai sa ki gode wa Allah ki ƙara kyautata alaƙa ke da Allah kuma ki ji tsoron Allah sai Allah ya raya ki rayuwa mai albarka sai ki ga Allah ya sake daga ki a duniya kuma ya daga ki a lahira wannan shine ka'ida Allah ya sallahu ya qulu ya Allah yana faɗa gaskiya ne wa huwa yahdi sabil kuma Allah shine yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya hanya da ta dace Allah shi ya shura mutane a tana
ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله na'am فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah maɗaukakin sarki ya ce ud'uhum li'aba'ihim ku kira su da sunan iyayensu ku danganta su ga iyayensu huwa aqsatu inda Allah wannan shine mafi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba ku dai kawai kun gan su a haka kun ɗauke su kun rike su ba ku san iyayenku ba to fa ikhwanukum fi din yan uwanku ne a cikin addini amma ba ƴaƴanku bane waɗanda za su ɗauki hukuncin ƴaƴanku wa mawaliku kuma da Allah barorinku ne wanda kuka yanta su suke karkashin amma ba yayanku ba walaysa alaikum junahun babu laifi a tattare da ku fi ma akhtatu bihi cikin abin da kuka yi kuskure walakin sai dai ma ta'ammadat qulubukum Allah zai kama ku ne akan abin da zukatan ku suka yi ganganci ba za a kama ku akan kuskure ba amma za a kama ku akan abin da kuka yi da gangan wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mai yawan jinkai ne malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan aya ud'uhum li adaihim cewa ku kira su da sunan iyayen ko kuma ku danganta waɗannan 'ya'yan da kuka rike ku danganta su zuwa ga iyayensu kar ku danganta su zuwa ga kanku idan za ku idan kun tashi za ku kira su ku kira su da sunan iyayensu kar ku kira su da sunan da sunan ku shine ud'uhu li abai ku danganta su da iyayensu ku kira su da sunan iyayensu ku ce musu wani dan wani kai a matsayinka ana ce maka Musa ka rike Ahmad tun yana dan karami har ya girma har ya zama wani abu shi kuma Ahmad sunan babansa Isa to karka yadda wajen karin yan shi ka sa shi a makaranta ka ce wai bari ka sa shi a makaranta da sunan Ahmad Musa a'a ai sai ba babansa ba wannan rukun da kai Allah zai maka lada ka sa shi da sunan babansa Ahmad Isa irin wannan da yawa yana faruwa daga in an riƙe yaro in za a sa shi makaranta sai a sa shi da sunan wanda ya riƙe shi a'a a sa shi da sunan babansa wannan shine abin da ya yi Allah ya ce ku danganta su da sunan iyayensu wannan ayar kusan ta shafe abin da da yake a farko musulunci kafin a saukar da wannan ayar kamar yadda muka faɗa a baya zaidu da ana kiran shi zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad ake kiransa to da manzan yaran gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya saukar da wannan ayar ud'uhum li abaihim daga nan sai aka daina kiran shi zaidu bin muhammad aka dawo ana kiran shi zaidu bin haritha kenan ba lafi a canza suna idan idan da ka riƙi yaro ana kiran shi da sunanka to sai a je sai a je sai a takaddancin da suna sai a kira shi da sunan babansa wannan shine abin da yafi zama adalci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa shi yasa da saukar wannan ayar sai aka goge wancan hukunci maimakon da ana ce masa zaidu ibnu muhammad sai aka saukar da aya ud'uhum li abaihim sai kuma zaidu bin haritha to dan a ƙara tabbatar da hukuncin cewa ba zaidu ba dan gidan manzon Allah bane dan a fahimci haka sai Allah ya kaddara zaidu ya saki matarsa zainab shi zaidu yaron gidan annabi din wanda annabi ya rike shi wanda ake kira shi zaidu bin muhammad yana auren wata mata zainab kawai daga baya sai ya sake ta da ya sake ta sai Allah madaukakin sarki kuma ya umarci manzon Allah da ya auri wannan Zainab dan a tabbatar da cewa ba Zainab ba dan Muhammad ba ne dan idan da ɗansa ne ai bayan da za ya uba ya auri matan da saboda haramun shi yasa sai Allah ya ce likaila yakuna ala al-mu'minina haraj na'am
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله به وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا wannan ayoyin suna nuna mana irin yadda Allah ya ba manzon Allah umarni ya auri matar Zaidu da ya ƙarshe manzon Allah har ya dan nuna damuwa akan abin sai Allah madaukakin sarki ya ce falamma qada min ha zaidun wa qara zawjna زيد منها وطرا falamma qada زيد منها zaidun minha wa qara zawjna cewa yayin da Zaidu da suka yi ma'ana ya gama abin da yayi ya sake ta Allah ya ce muka daura muku aure zawwajnaka muka auren maka da ita wani ne ya aurarwa da manzan Allah Zainab Allah subhanahu wa ta'ala likai la yakuna ala almu'minina haraj dan kar ya zama akwai wata damuwa ga mu'minai su rinka tunanin cewa to ya abin ya faru haka to Allah ne yayi ba wata damuwa ce yasa manzan Allah ya auri a zai matar Zainab ne bayan Zainab ya rabu da ita dan a ƙara tabbatar da cewa Zainab ba dan Annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam domin inda ɗansa ne haramun ne uba ya auri matar ɗa kamar yadda aka- kamar yana daga yana shi yasa yana daga cikin matan da aka haramta wa mutum ya aura kuma haramci na har abada shine matar ɗansa in dai danka ya auri mace to har abada haramun ne ka auri wannan matar min da Allah ya ce wa halailu abnaikum alladina min aslabikum daga cikin matan da aka haramta mutum ya aura shine akwai matan ƴaƴansa na tsatso matar ɗanka na tsatso haramun ne ka aure ta da zarar an ɗaura maka aure an an ɗaura wa ɗanka aure da mace har wasu malamai suna cewa ko sun tare ko ba su tare ba to kai uba ta zama haramun a gare ka har abada kaga inda matar inda zaidu dan manzon Allah ne to manzon Allah da ba zai auri matar zaidu ba domin haramun dan a ƙara tabbatar da cewa zaidu fa ba dan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ce sa manzon Allah ya auri matar zaidu bayan zaidu ya rabu da ita haka Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka da saboda haka a takeice dai zaidu ba dan manzon Allah bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan aya tana nuna mana ashe haramun ne a rinka kiran wani yaro da sunan wani wanda ba baban shi ba sai dai malamai suke cewa idan ya zama irin wannan ne abu kamar na wasa ko na al'ada saboda karami ne ka ce kai ɗana ke yata yata matsa kamar irin ke shigo masallacin nan kin ga wata yarinya karama a sai ke ce yata matsa wannan ba laifi bane kuma wannan ba za wannan bai shiga tun wancan haramci ba tunda ba wai ya zama ana kiranta da sunan ki bane kawai kin ce ke yata ko kuma kai ɗana wannan ba laifi bane irin wannan kiranyen kiranyen da ake wannan ba laifi bane a ce ya bunayya ya ɗana ko ya waladi ya ɗana wannan ba laifi bane amma abinda ake nufi da laifi shine ya ɗauki hukuncin ɗanka na tsaro menene ɗaukar hukunci da na tsaro cewa wannan yaron yadda ɗanka na cikin ka zai dinga shiga gidanka matanka ko suna tare da hijabi ko ba sa ta- tare da hijabi idan kana da 'ya'ya mata ko suna tare da hijabi ko ba sa tare da hijabi a ce yadda ɗanka zai dinga shiga gidanka a ce shi ma wancan ɗan rukun haka zai dinga shiga wannan shi ne zama haram haram ko kuma yadda ɗanka na tsabo in ka rasu zai gaje ka a ce ɗan ruku ma zai gaje ka wannan ma haramun ne ko kuma ya zama yadda ake kiran ɗanka na tsatsanka na cikinka da suna a makaranta wane ɗan wane wane ɗan wane har haka ake faɗa wannan ma haramun ne a kira ɗan ruku da irin wannan wannan shi ake nufi amma kawai ce kai ɗana zo nan ko ke ya ta zo nan wannan malamai suka ce wannan ba laifi ba ne wannan ya halatta kamar yadda hadisai sun yi nuni akan haka Wasu Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'akum idan ba ku san ƴaƴansu mana iyayensu ba kawai la Allah dan tsuntuwa ne bi ko kuma kawai dai an ka ya bu Allah ya bu yana muku aiki ne. yana yaro dan karami yana muku dan aike da sauransu amma ba ku taba sanin suwaye iyayensa ba ba ku sani ba Sai Allah ya ce fa ikhwanukum fid din wannan dai ɗan uwanku ne a cikin addini ma'ana duk da haka dai ba za ka danganta shi gare ka ya zama ɗanka ba za ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwa wanda za ka tambaye shi babansa a dinga kira shi da sunan ainihin wato babansa wa mawalihim wa mawaliku sannan kuma barorinku ne zai bi ku kuka yanta su sai ku ɗauke su a matsayin barori ko yaran gida ko ɗauka yanta amma dai ba za su zama kamar ƴaƴan ku na tsaro ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya da shi wato ya bayani sai Allah ya ce walaysa alaikum junahun babu laifi a tattare da ku fi ma asbatun bihi a cikin duk abin da ku kuskure idan ya zama da ana yi bisa kuskure ba tare da an sani ba to Allah ba zai kama ku da wannan laifin ba domin duk abin da mutum ya yi akan kuskure Allah ba zai kama shi ba shi yasa Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu akan abin da muka manta ko abin da muka kuskure akai Allah ya ce qad fa'altu Allah ya ce na aikata wannan hadisi ne a cikin sahih muslim cewa duk abin da mutum ya yi mantuwa ya yi haka duk abin da mutum ya yi kuskure Allah ba zai kama shi akan wannan abin ba shi yasa idan da kun kuskure kuna yi sai ku gyara Allah ba zai kama ku da laifin wannan kurakuran da kuka yi a baya ba sai a gyara a ci gaba da kiransa da sunan baban shi kuma yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna Allah rafa an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi cewa Allah ya dauke wa al'umma ta laifi so aka dauke wa laifi shine waɗanda suke a bakan kuskure ko waɗanda suke a wani sabantuwa ko waɗanda aka tilasta musu su yi abu wannan Allah ba zai kama su da laifi ba Allah ba zai kama su da laifin wannan abin ba ce yasa duk wanda aka yi akan wannan babu laifi yana da kyau abin da aka yi a baya na kuskure Allah ba zai kama da laifi ba yanzu kuma sai a gyara idan an gano abin da yake shine daidai na masallaci
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا a can Allah maɗaukakin sarki ya ce a walaisa alaikum junahun fi ma aqta'tum bi ba ku da laifi a cikin abin da kuka kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai inda za a kama ku da laifi shine abin da zakatan ku suka yi ganganci duk abin da kika aikata da gangan wannan za a kama ki da laifi amma duk abin da kika aikata bisa kuskure wannan ba za a kama ki da laifi ba shi ma idan kin aikata da gangan din kin tuba ga Allah Allah zai gafarta miki shi yasa karshen ayat Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mai yawan jin kai ne shi yasa in dai kin yi abu bisa kuskure ko bisa mantuwa ba za a kama ki da laifi ba amma idan kin yi abu da ganganci kina da laifi shi ma idan kika yi da gangan din idan kika tuba ga Allah kika koma ga Allah Allah madaukakin sarki sai gafarta miki kurakuran ki sai Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim Allah ya ce shi annabi ya ku mu'minai cancanta bisa kawo sallallahu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ku mu'minai cancanta bisa kawo ma'ana manzan Allah ya fiki cancanta akan kanki sallallahu alaihi wasallam me ake nufi kenan kenan yadda kike son annabi ba za ki so kanki haka ba ma'ana za ki so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kike son kanki ma'ana za ki iya ba da rayuwar ki kenan saboda rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana za ki iya ba da rayuwar ki saboda saboda sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an dawo daga yaki to al'adar sahabbai idan an dawo daga yaki musamman mata sukan fita su taro mazajen su idan suka ji labari an dawo daga yaki kuma maybe za a fito ta wata hanya kuma sun san hanyar da za a shigo Madina ta inda za a shigo Madina sai su fita gaba ɗaya don su taro iyalansu wata rana an dawo daga yaki sai matan Madina suka fita don su taro mazajen su sai ga wata mata a guje ta taho manzo Allah sahabbai suka cewa wannan ina za ta je wannan ina za ta je ita ana ana mata magana tana cewa aina Muhammad aina Muhammad ina manzon Allah yake ina manzon Allah yake manzon Allah yana cewa ku ba ta labari an kashe mijinta yayi shahada ita kuma tana cewa ina manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam can sai manzon Allah ya ce ku faɗa mata gani nan sai aka ce ya rasulullah sai aka ce wance ga manzon Allah nan ta zo ga manzon Allah ta ce ya rasulullah kullu musibatin ba'daka jalal صلى الله عليه ya manzo Allah duk wata masifa in dai kana rayi mai sauki ce duk wani matsala in dai kai ba abin da ya same ka alhamdulillah so da haka dan an kashe mijinta wannan ba matsala bane tunda manzon Allah yana rayi dan mijinta ya shiga matsala ba matsala manzon Allah yana rayi dan mijinta ya yi shahada ba za ta damu ba to wannan shine yake nuna kauna da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa manzon Allah ya fi mu cancanta bisa kawunan mu saboda al'amura kamar haka kamar yadda zan ambata abu na farko ana nufin soyayyar manzan Allah sallam ta fi girma a kan sakarwa ma'ana ki so manzan Allah fiye da yadda kike son kai kin gani na san duk duniya ba wanda kike so fiye da kanki ne da za ki iya cewa daga kanki sai iyayenki to so ake ya zama duk duniya wanda za ki fara so din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yadda kike son shi kanki ma baki so haka me ake nufi ana nufin kenan za ki iya ba da rayuwarki saboda shi za ki iya ba da rayuwarki saboda sunnar shi za ki iya ba da duk abin da kika mallaka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko shi yasa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin manzon Allah yana cewa wallazi nafsi biyadi manzon Allah ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai taba zama cikakken mumini ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai na fi soyuwa a gare shi min nafsihi daga kansa tukun wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da ɗansa wannan ta ajma'in da dukkanin mutanen duniya gaba ɗaya a wata ruwayar hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan ta ajma'in har sai na fi soyuwa a gare shi fiye da 'ya'yansa fiye da iyayensa fiye da duk mutanen duniya gaba ɗaya wannan wannan yana nuna mana ashe za ki so manzon Allah fiye da yadda kike son kanki za ki so manzon Allah fiye da yadda kike son iyayenki za ki so manzon Allah fiye da yadda kike son ƴaƴanki za ki so manzon Allah fiye da yadda kike son mutanen duniya gaba daya kin ga duk wani bangaren abin da dan adam yake so ya fi so to an gabatar da soyayyar manzon Allah akan soyayyar wannan bangaren na farko dan adam ya fi son kansa daga kansa sai iyayensa daga iyayensa sai ƴaƴan shi daga ƴaƴansa wala Allah ta ce ko sai mijinta wala Allah ya ce ko sai matarsa ko kuma ya ce sai ƴan uwansa ko kuma ta ce sai ‘yan uwanta ko ya ce sai abokansa ko ta ce sai ƙawayenta shi ya sa manzon Allah ya ce wannan nasi ajma'in da ma duk mutane gaba daya mace ta shiga ‘yan uwa sun shiga abokai sun shiga ƙawaye sun shiga shi ya sa soyayyar manzon Allah ita ce ajin farko daga lokacin da kika ji kin fi son kanki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin ki sani imanin ki bai cika ba daga lokacin da kika ji kin fi son iyayenki fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai alamar tabbaya kan imani daga lokacin da kika ji kin fi son iyayenki sama da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai alamar tabbaya kan imani daga lokacin da kika ji kin fi son mijinki ko ɗan uwanki ko ƙawayenki fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma akwai alamar tambaya kan imani idan aka ce soyayya ita ce soyayyar da za ki iya ba da rayuwarki saboda shi soyayyar da za ki iya miƙa rayuwar iyayenki saboda shi soyayyar da za ki iya haƙura da ƴaƴanki saboda shi soyayyar da za ki iya rabuwa da mijinki saboda shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ki iya rabuwa da rayuwarki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ki iya rabuwa da iyayenki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ki iya rabuwa da ƴaƴanki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki iya rabuwa da mijinki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaki iya rabuwa da yan uwanki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki iya rabuwa da kowa gaba daya wannan shine alamar kina da imani ke shine abin da wannan hadisi yake gaya mana kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Umar bin Khattab Allah ya kare yadda a gare shi wata rana sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi yace yace ya Rasulullah ya manzon Allah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay wallahi manzon Allah kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da kowa illa min nafsi sai kai na kadai manzon Allah na fi son ka fiye da kowa amma ban da kaina aka sai na umar ya faɗa kaina kadai na fi so fiye da kai فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر ماذا الله يا عمر أكوي سورانك ما كيف ماذا akwai sauranka alamar imaninka bai gama cika ba kenan hatta akuna ahabba ilayka min nafsika imaninka ba zai cika ba har sai na wayi gari na fi sanka ma'ana ka fi so na fiye da kanka in kana so imaninka ya cika ka fi san ka fi so na fiye da kanka sai na umar Allah ya kare yadda gare shi wannan magana da manzon Allah ya gaya masa sai Allah ya kara masa imani saboda wannan magana sai ya ji cewa yanzu ya fi san manzon Allah fiye da kansa sai ya ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay hatta min nafsi manzon Allah ka fi soyuwa a gare ni fiye da kowa har kai na ma manzon Allah na fi son ka fiye da kaina ta maza Allah ce al'ana ya umar yanzu ne imanin ka ya tabbata ya kai umar Allah ya ta gare shi ta maza Allah ya karanta annabi aula bil mu'minina min anfusi wannan aya tana nuna mana lallai sai kin fi son manzon Allah fiye da kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to ana nuna mun lokaci yayi ina ganin za mu tsaya a nan Allah ya kai mu gobe za mu sake rubuta ayar domin akwai bayanai da hukunce-hukuncen da ya kamata hukuntar abinda muka faɗa ya zama da daidai Allah ba mu dadar abinda muka kusure ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh